الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na ilmul qira'at ko taujihul qira'at ko ilmul qira'at wa atharuhu fi fi al-ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah to wannan shine darasin mu ko majalisin mu na 14 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya ayar da muka kare bayani akan ta cikin darasin da ya gabata aya ta 222 cikin suratul baqara wajen wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhur ko ba haka ba yawwa mun yi bayanin qurra da sun ka karanta hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba hatta yataharna kenan wanda sun ka karanta yatahurna waɗanda ba waɗannan ba kenan har sai jinin ya yanki yataharna kuma sai sun tsarkaka to wanda ya kama bayani kan jinin haila shi yasa mun yi bayanai a cikin darasin da ya gabata illa mas'ala guda da nimmanta ban yi bayani kanta ba shine cewa jinin haila da shi da jinin biki abubuwa ne waɗanda an yi saɓani kansu jinin haila shi menene mafi karamcinsa a kallo da mulhaid da kuma a kalluhu malamai sun yi maganganu daban-daban wasu suna ganin shi jinin haila a kalluhu yaumin wa laila kenan dare da yini wasu kuma suka ce kwana uku shine a kalluhu to wajen aksaruhu kuma sun kai maganganu wasu suka ce kwana bakwai wasu suka ce kwana goma wasu ba suka ce sha biyar wasu suka ce sha bakwai an gane ko akwai wanda ma sun tafi hiye da haka to wasu kuma suna ganin a'a kawai mata al'ada su za a hankalta ma kamar shekul islam ibn taymiya yana ganin cewa bai da wani kadan wata mace tana iya tayi wata hudu bata gani ba daga baya kuma tayi wata guda tana ganin jini kidan bai da aqallu bai da aksar to in mun kariba cikin tafan fiqh kuma galibi suna kasa su gida uku al-mubtadi'a mace da yanzu ne ta fara da kuma al-mu'tada wadda dama ta saba ganin jinin haida to su waɗannan mubtadi'a ita za a hankalta ma lokacin da zai ɗauke tun da bata san ko kwanaki nawa zai yi ba sai in ya ɗauki a gani nawa ne zai yi almu'tada kuma sai ta yi aiki da kwanakinta da kwana uku ne kwana uku kwana biyu ne kwana biyu kwana biyar kwana biyar ita ko in ba haka bane sai a ɗauki almumayyiza wadda take bambantawa kinan yanzu tana gane jinin haila dama sun ce aswad ne baki ne khafir ma'ana yana da kabri sannan kuma wajen fitar shi akwai zahi kenan sai ta hankalta ma wannan sai ta yi tamyizi to duk inda ta je ta dawo dai saboda rashin nassi karara shi ya kawo wannan don haka shi yasa malamai suke ta ijtihadat haka shi ma jinin biki in muka duba a cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin da kuma شرح أمدة الفقه نا ابن جبرين مجلدي أكو ne wajen babin haid shi ma ya kawo maganganu da malamai wajen inda Allah ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad to ma taghidu al-arham abinda take tauyewa da abinda take kara maganganu ne masu yawa tunda ma ismul mawsul ce tufidu al-umum jinin biki shi ma shi na daga ciki daga abinda ke zuwa daga ciki to sun dai ce babu wani nassi da ya nuna ga karancin sa ko ga yawan sa shi yasa mace in tana jinin biki in yawa ya yanke ta kama sallah mu wajen mu sai a ce sai ta kai kwana 40 an gane ko a ba dole bane in ya yanke kafin kwana 40 sai ta kama sallah eh wasu sun ce aksaru kwana 60 babu wani dalili da ce kuma aksaru ko aqallu sai dai a hankalta mu launin shi da alamar sa to kenan dai abinda dai zamu dauka in dai mace tana iya bambantawa tsakanin launin shi to sai ta yi aiki da bambantawa domin bambantawa za ta sa ta gane wanga jinin rashin lafiya ne ko jinin haila ne ko jinin biki ne ko jinin rashin lafiya ne tun da launin su ba guda ba wannan shi ne abin da zan iya cewa akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam yawwa Allahumma amin ayat da zamu tashi akan ta wajen taujih na ilmul qira'at aya ce wato ta ɗari biyu da ashirin an gane ko da takwas zuwa da tara inda Allah ce at-talaqu marratan ko mu ce ta 229 a cikin suratul baqara saki wanda ake iya maido mace saki biyu ne shi ne ake kira talaqur raj'i sai ka karanta at-talaqa yana da hukumce hukumce da anwa yana daga cikin babi mafi hatsari a cikin wato ilimi na na fiqh babu talaq an gane ko da anwa'uhu as-sunni wal bid'i at-talaqur raj'i da alba'in da sauransu dama babin aure da saki da babin jinaya rauni da babin rabon gado an gane ko da babin saye da sayarwa kitabul bay' ko babul bay' babul bay' ko kitabul buyu' zaka ga su ne mafi wahala a cikin ilimin fiqh to almuhimmu dai Allah ya ce to saki wanda ake iya dawo da mace saki biyu ne yan qur'ani sun kace a saki biyu aka yi mace sai aka ce a at-talaqu marratani saki biyu ko can gaba sai Allah ce fa in tsallaka ha fala ta hillu lahu min ba'd kaga nan bayan saki biyu kenan ya nuna akwai na uku kai dan qur'ani yuna baka gane alqur'ani bane fa imsakun bi ma'rufin in an yi saki biyu kaga sai ce fa imsakun ana iya riƙewa kaga nan ma ana iya gane cewa kenan bayan biyu din akwai wani abu tunda an ce ka riƙe to in babu ai babu zancen kuma ka riƙe aw tasrihun ko ko kai saki da ihsanin da kyautatawa la darara wala dirar ko ba ka nan bane sai Allah ce wala yahillu lakum bai halatta ba gare ku an ta akhudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karbi wani abu daga cikin abin da kun ka ba su shay'an nan an nakira ce fi siyaqi an nahyi an gane ko tufidul umum bai dace ka amshi wani abu ga mace ba na sadaki wanda ka bata in dai an yi aure sai Allah ce illa an yakhafa Allah yuqima hududallah an gane ko sai in kun ji tsoron ko ku so in su ma'auratan ya kafa mutum biyu ne sai in sun ji tsoron ba za su kiyaye dokokin Allah ba kenan idan namiji ya ga zaman shi da mace zai cutar da ita sai ya sake ta idan kuma mace ta ga miji ba ta iya zama da shi soyayya shi ta ƙare ko ta zauna tare da shi ba za ta mai biyayya ba to sai ta maida mishi sadakin shi wasu suka ce a'a daidai kuɗin shi wasu suka ce a'a a ce dai ƙasa tun da dai an ɗan zamana tare wasu malamai suka ce a ko cewa sai an ƙara mai haƙƙin shi na ta ƙara mishi an gane ko? tau hul'i shi ne aka ce ma hul'i asalin khala'a shi ne ka hitar da abu daga jikinka ko ba ka nan bane fa khala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa tau fa in khiftum alla yuqima hududallah in kun ji tsoron ba za su tsaye da dokokin Allah ba fala junaha alaihi ma babu lahi fi maftadat bih game da abin da ta yi ta fanshi kanta da shi shine hul'in kenan an gane ko shi yasa inda Allah ya ce cikin suratul nisa'i wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran tatmi fala ta'khudhu minhu shay'a kaga nan annahyu na la fi siyaqin nahy tufidu al-umum ko ba karan bane amma sai an kai takhsisin ta da wannan fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bi banda in ita ce tan nema an gane ko kuma ba ci listar da ita kai ba ita tan nema don in kai ka ci listar da ita to wannan kuma ta wata hanya ta kabbi an gane ko ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه كو مبينه قراءات زامو زو muga yadda ake taujihin su to yanzu taujihul qira'at anan cikin wannan aya inda za mu same shi wajen illa an ya khafa Allah yuqima hududallah imam abu ja'far al-madani da imam yaqub al-hadrami al-basri da imam hamza al-kufi sun karanta illa an yukhafa sai in kun ji tsoro gare su ba su sun ka ji tsoro ba an ji tsoro ko ko an fahimta nan nan alkhawfu su malamai suna fassara shi da tsoro da ilimi sai in kun ilimi to ilimin ku na dan adam tauyayye ne ba tabbas gare ku ba amma kun ga alamun sai ka ce ni ban san gaibi ba amma ga alamu abin ina ganin ba zai yi ba an gane ko to qira'a an yukhafa sai in an ji tsoro kenan nan ana magana ne ga iyayensu ko waliyansu ko wakilansu an gane ko to sauran ƙura sun karanta kuma illa an ya khafa to ita ƙira'a wadda an karanta illa an yi khafa sai an ka kafa mata hujja da siyaki siyaki Allah ya wanda ya zo baya sai Allah ce fa in khiftum bai ce fa in khafa ba fa in khiftum in kun ji tsoro ga ma'aurata ya nuna ba da su ake magana ba kenan an gane ko kenan wannan shi yadda ce da qira'ata an yu an ya khafa to da kuma can ba kaga cikin suratul nisa'i ayya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima ko fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli ya duk kicin yana zancin sulhuna amma dai fi'ilin dai shi din dai ne na ba ga ma'aurata an ka danganta shi ba an gane ko yawwa to idan muka duba kuma a cikin qala'idul fikr fi tawjihi alqira'at al'ashr da sun ka zo wajen tawjihi sun ka ce qira'at da an ka ce kinan mabniyul lil maf'ul da an ka ce bi dhammil ya'i illa an yukhafa an shahi fa'idi kenan damiru zaujaini an gane ko wana ba anhu damiru zaujaini thumma hudifa aljar fa mawdi'u alla yuqima an gane ko nusiba inda sibawaihi wa jurra bi ala al muqaddara anhu wa yajuzu an la yuqima badal ihtimal kenan in an ka dauki qira'a da ta karanta illa an yukhafa Allah yi ƙima hududallahi an gane ko a wasu wajen su malaman taujihin irabinta asilin shi shi Allah yi ƙima hududallahi matsayin jaro ne wal majiru kenan fa in khiftum ala Allah yi ƙima hududallahi domin asilin shi su ne za su yi tsoro shi an kace an ji musu tsoro kenan an yi bina'in fi'il lil maf'ul to ita ko ala tana ta'addi mi da ni da ala kenan asalin magana fa in khiftum ala Allah yi ƙima hududallahi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce cewa a'a shi an yi khafa Allah yi ƙima hududallahi badal ishtimalin ne badali ne na ishtimali ma'ana ya ƙumshe shi ya an ce badal ishtimal min damiri zaujaini daga damiri na mazaje guda biyu li'annahu yahullu mahallahu domin zai zama na auren shi wa taqdiru illa an yi khafa ko adamu iqamatiha hududallahi kina sai an ji tsoron ba za su tsayar da dokokin Allah ba an gane ko min al mu'adda li wahidin kenan an yi ta'addin shi illa an yi khafa kenan adama iqamatihi ma hududallah sai an ji tsoron ba za su tsayar da to tunda Allah yuqima shine adamu iqama ba sani ko mun fahimta ba yawwa kenan sai zaman to badali ne na ijtimali ma'ana shi yukhafa din yukhafa an ji tsoro to shi akwai domiri na badalul ijtimalin ya zaman to badali ne na ijtimali min domiri zaujaini daga domiri na zaujaini domin an ce yukhafa an ji tsoro gare su kenan yukhafa asalin shi yukhafu alaihima ne an ji tsoro a kansu to wannan damirin nasu shi Allah ya ƙi mahu zula sai zaman to badali ne nashi domin su ne abba za su aikata ba an ji tsoro gare su ba za su abin gaba to damirin nan na yukhafu alaihima an ji tsoro gare su to alaihima din nan wannan damirin sai zaman to Allah ya ƙima hududallahi badalul ishtimali ne domin su innin da zamirin ya koma na alaihi ma gare su su ne za su yin wannan aikin an gari kawai an ce badalul ishtimali a'a wani sashen kana an ka hankalta ba na fa'ani muhammadun ilmuhu ba dukkan shi ake nuhi ba ilimin shi to shine badalul ishtimali dan mu gani yawwa to kira da tace kuma illa an ya khafa Allah ya ƙima hududallah na an yi isnadi ne zuwa ga zaujaini an gane ko tunda su dama su ne ake kallon wato dama ba za su daidaita ba a nan kafin mu je in kana son i'rabin wannan aya ka ganshi hakka gaji ka koma cikin littafin ad-durrul masul fi ulumi al-kitab al-maknun da as-samin al-halabi to kafin mu je gaba kuma shine cewa illa an yukhafa sai an ji musu tsoro illa an yakhafa sai in sun ji tsoro tunda wagga qira'a da mun ka faɗa ta wato Abu Ja'far da Yaqub da Hamza yukhafa sai an ji tsoro to me alaka kira'o'in guda biyu da yakhafa da yukhafa wanga mabniyun lil fa'il ne yakhafa wanga kuma mabniyun lil maf'ul yukhafa an yi tawjihin ta ana hau wajen i'rabi ba kuma ko kace badalil ihtimali ne Allah yuqima in mun karanta an yukhafa an gane ko kace an shahi harful jarri ala Allah yuqima to ko mu ce a'a Allah yuqima badalul ihtimali ne dhamiri na ma na ma aurata tun da an ce Allah an yukhafa kina alaihima alaihima din nan hima din nan ya kuma zo mazaje guda biyu to Allah yuqima hudullah badalul ihtimali ne shi don an samu su ne za su yin aiki to me alaka tsakanin qira'atin sai malamai suka ce yadda za ka yi sai ka gane waccan ta nuna su da kansu in sun kaga zaman nasu bayyi ita matar tana iya neman a yi khul'i na biyu an yi hafa sai an ka gane zaman su ba zai yiwuwa ba to sai a shigo ciki kenan waccan kira'a ta ba da su da kansu suna iya su ɗauki wannan niyyar a'a wani lokaci an ga zaman ba zai yiwuwa ba sai yan uwansu tun da ba an ba da damar a yi hukunci tsakanin ma'aurata wa in khiftum shiqaqa bainihima ku fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha duk da yake wancan tana zancen zance an samu wasu matsaloli ne ba zancen hul'i take yi ba amma yana nuna ana iya shiga a yi hukunci game da da su akwai iyaye akwai waliyai kuma akwai wurin shari'a to kaga kowace kira'a tana ba da wani ma'ana to abu na ƙarshe wanda zamu dauka fa in tsallaka hafa la ta'illu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra har sai in in ya sake ta saki na uku sai ta aure wani namiji wanda ba shi ba to nan da anka ce aure ba ana nufin kawai a daura aure ba nan annikahu ana nufin alwatu sai ya aure ta kuma ya take ta domin in bai take ta ba ya zan auren kamar abin da kace auren kashin wuta mace mijin ta sake ka san Allah galibin Allah yana jarrabin mutum da son mace ko mace Allah ya jarrabe ta da son miji idan an kai saki na uku sai ga duk duniya babu da yake so sai ita kuma yanzu saki uku na eh ko ba kai tsaye ba a shi kai tsaye ma ana ɗauka saki ɗaya mutum sai ya saki saki uku eh su mazhaban malikiya sun kace cewa uku din duk sun tahi amma tun da qur'ani ya ce marratani shi ko marra abu ne wanda an kai ɗaya sannan kuma an ka sake yin biyu don in kace misali subhanallahi so 100 sai a ce ka subhanallahi so 100 kenan tabzaha ma so uku na zaka ja sai ka ce subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 la ilaha illallah 33 sai ka ce 99 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sai ka tashi ka tafi yayi to waɗansu malamai sun ce duk da yake su wasu malamai mas'ala ce wanda akwai maganganu kanta amma dai abinda an kai rinjaye suwa in mutu yace ya saki matar shi so uku saki uku ba tare da in yace ya haramta ta haramci bai yi ba babu haramci sai dai a ɗauke shi ko dai a ɗauke shi ya yi munkaran min alƙauli an gane ko sai ya zama to kafara zai fitar ko ko a ɗauke shi matsayin saki ɗaya saboda niyyar da ya faɗa da ita ta niyyar saki ce an gane ko yawwa ko kuma babu saki zai yin kafara in ka diba cikin littafin bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid wanda dan malikiya ne ya yi fiqhul muqaran ya kama gangana sun kai magana goma sha tara wajen in mutu ya haramta mata ta yi mai so ya koma can ya diba ya gani kuma dan malikiya amma shi wajen saki abinda an kafi dauka marra marra an kaci sai dai in mutu ya ce ya saki mata ta yi ya dawo da ita kuma ya saki ta kuma ya zama to sakin da ya mata cikin tsarki ne tsarki ma'ana ta yi haila ta kari kuma wanda bai taɓe ta a ciki ba domin in har ya taɓe ta muna ganewa ko kuma a'a tana cikin haila ne ya sake ta talaka ne bid'i malamai sun kace sakin bayyi ba an gane ko yawwa akwai sabani hadisin ibnu umar ko sayyidina umar radiyallahu anhu duka ne tunda dan shi ne yayi wannan saki in kaga da baka ce na umar ne ko da ibnu umar yace murhu fal yuraji'ha kace ya dawo da ita to shine malamai suka sabani ya dawo da ita shin sakin bayyi ba ko ko ya dawo da ita sakin yayi wasu kace saki yayi sai dai ya aikata bid'a to irin waɗannan matsaloli akwai sabani kansu kuma ba a son fitina idan kabba mutum dalilai tun da malamai ne sun kai sabani tun gabanin mu babu zancen zagi in ka dauki wani ra'ayi daga cikin malamai kana ganin ya zama rajih ka sani in kuma kuna ta kai ka sani tunda Allah subhanahu wataala ranar tashi alƙiyama shine da mutane hisabi ba ni zai ma hisabi ba zai kai zaka min hisabi ba mun gane ko yawwa shi yasa dai da yawa daga cikin malamai yanzu suna ganin cewa na sake ki saki uku matsayin saki guda ake ɗauka shi mahiyancin malamai dai na yanzu mu'asiri ba zancen banda ba magabata wasu daga cikin magabata sun tafi akan wannan an gane ko to madalla to wajen hatta tanki hazaujan ghairahu har sai ta aure wani namiji abin da ya samu ka kawo wannan aya ba qira'at a cikin ta ba wanda zamu taujihi amma saboda tana da alaka zancen saki ne at-talaqu marratani sai ce to fala ta hillu lahu ba za ta halatta gare shi ba hatta tankiha sai ta yi aure kamar yadda cikin hadisi hatta ta zuqi usailatahu wa yazuqa usailataki an gane ko wata mata ce da mijinta ya sake ta ita ko tana son ta koma ga mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai kin dandana usaila usaila daga asali ne kamar sai kin dandane zakin sha dandane zaki zaki daga asali ma'ana kenan sai an yi kwanciyar aure kinaya ta yi to ala ayyati hal idan mutum ya mace ta yi aure mutum ya ba wani kuɗi ya aure wata mata to sai bai kwanciya da ita ba sai ya sake ta don wancan ya aura shin kaka malamai wasu suka ce tun da an yi auren ta halatta ga wancan miji wasu suka ce a'a ba ta halatta gare shi ba tun da sai in an yi kwanciya aure na siya tabbatar to wannan shine ake cewa nikahul muhallil kuma hadisi ya zo la'an Allahu al-muhallil wal muhallalahu an tsine ma wanda al-muhallil wanda yayi wato aure don ya halatta ma wani wani matar shi wal muhallalahu da wanda an kai ma ita ma mace in ta sani an kai da ita ita ma ta shiga cikin tsinuwar Allah to idan namijin ne ya yi amma ita matan ba ta sani ba to ba ta da laifi an gane ko amma ya zama mijin ya take ta tunda in bai take ta ba wancan ya sake ta to dole sai ta aure namiji ba sai kuma fahimta ba misali idan sun kai tsakanin mata da miji mijin na ya bada kuɗi aka aure ta ce mutum kai ya take ta bai take ta bai sake ta to bai yi ba sai in ya take ta za ta halatta in ita ba ta sani ba amma in wancan ya sake ta bai take ta ba to ba za ta halatta ba sai dai da sharaɗi guda in wancan ya aure ta ko da wannan niyya ko ba da wannan niyya ba sai ya mutu to in ya mutu ai ba a san da niyyar da ya aure ta ba sai in mutuwa ne to in mutuwa ya yi to shi kenan ba san ko mun fahimta ba yawwa to da wannan ne malamai suka kafa hujja akan cewa kenan in mutuwa ne ko da bai take ta ba to shi mutuwa wani sha'ani na can daban tana halatta ban sani ko mun fahimta ba yawwa to da wannan kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin ayoyin da ya ma yan zahiriya raddi an gane ko domin Qur'ani yace fala tahillu lahu fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tanki ha zaujin gaira sai ce fa in tallaqaha in mijinta ya sake ta to sai shankit ya ce to su daga cewa babu qiyasi yan zahiriya to in wancan ya aure ta sun shekara goma ko sha biyar sai ya mutu ko he da haka misali na ake bayarwa to ya ta halatta da waccan mijinta na farko bai ta halatta ba inda za mu aiki da zahirin aya bata halatta gari shi ba don ba su ta yi ba mutuwa na yi kenan sai ta sake wani abu saboda musu yarda da kiyasi ba su yan zahiriya ba sai ko muna fahimta ba amma in mun kai kiyasin mutuwar shi da sakin shi duka abu guda ne to nan na za ta halatta ga wancan ba sai ko mun fahimta ba ai qur'ani cewa fa in tallaqaha fala junaha alaihi ma an yataraja'a shi qur'ani cewa in mijinta na biyu wanda ya aure ta ya sake ta to in ba su kintar bai mutuwa yi babu nassi to a wajen zahiriyar suka cewa sai nassi ya zo karara kenan su a wajen su dole sai ta aure wani namiji har yanzu ya sake ta kuma ya sake ta tun da qur'ani tsallaka ha yace bai ce fa in mata ba raddi ne ga yan zahiriya ba sai kun fahimta saboda su busai da kiyasi ba mun gane wannan ko yawwa mas'alolin wasu na da rikitarwa yace kuma hatta tanki hazaujan ghaira da wannan ne waɗansu sun kace a'a waliyi ba sharadi na ba ba a ce hatta tunkaha ba an wato sai in aurar da ita an ka ce tankiha sai in ta aura mun gane ko sun ka ce kenan mace tana iya ta je ta bada kanta kawai mijinta ya kawo sadaki ita ba sai da waliyi ba to irin waɗannan za ku ga ara ne na waɗansu mutane waɗanda suke son su gyara maturawa a can yanzu da kuma waɗanda suka da ara shazza tunda bai ce hatta tunkaha ba sai an aurar da ita ka san da yace wala tankihul mushrikati sai ce mi hatta yu'min kakku aure mushrikai mata sai sun yi sai sun musulunta kaga tan wala tankihu nakaha ne fi'li ne sulati kaga ilmu sarfu ya zo sai ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'min kakku aura ma kaga ita bace aurar da ita akai kuma hadithin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha falihakaha batil batil batil mace in babu wali auren ta bai ba an gane ko amma dai ana neman yarda ita budurwa a tambaye ta ko baka dan bane yace iznu ha su matu ha izinin ta shine ta yi shuru amma shuru in bata ginke huska ba ta bata huska shuru wanda yake akwai alamar yarda tare da shi shi ne bane ake nufi mun gane na'am laihin akan ciki ba akan mijinta ba za mu zo kan wannan Mm. Mhm. Mhm. Sai yana iya dawo daga ita ba saki uku bane Eh, sabo ne ba saki uku ya mata ba inda akwai sabani in saki ɗaya ne ko biyu kai alaran ba shi na kake nema idan mutum saki mata ta yi ɗaya ta ƙara inda ta aure wani ko ya sake ta biyu ta ƙara inda sai ta aure wani to sai wancan ya sake ta sai ta dawo to shin waɗannan biyu ɗin akwai su ko babu yawwa shin za a dawo sabo ko ko sabo za a ɗora akan wancan lissafi nan ne matsalar take amma an kai uku ai shi ke da magana ta ƙare ba shi ba sadaki dole na sai ka bi sadaki in dai har mace ta ƙara idda ko da bata aure wani ba in dai kana da damar ba in dai ba saki na uku bane an gane ko ai dawowa da ita tun kahin ta ƙara idda ne kake da izinin dawo da mace amma in ta ƙara idda to dole sai ka kawo wani sabon sadaki ko da bata aure wani ba in saki na ɗaya ne ko da biyu ala ayyati hal sabanin da akwai idan mace saki ɗaya ne mijinta ya mata ta yi idda ta aure wani ko saki biyu to in ta dawo wasu suna ganin biyu ɗin ko ɗaya ɗin ya ruguje tunda in har aure da takin mace yana ruguza uku to balantana biyu ko ɗaya wasu kuma suna gani a'a ɗaya ɗin yana nan biyu ɗin yana nan kenan yanzu in ta dawo ɗorawa na za a yi sama in gudana ka sake ta da shi ta je ta wani aure to ba su rugujewa kenan sai in sun kai uku sannan su sake rugujewa wasu sun tafi akan wannan mas'aloli ne waɗanda suna da rikitarwa da yake muna cikin taujihul qira'at ba ma son mu tsawaita kansu tunda ba kansu ne muke bayani ba ala ayyati hal wajen qira'at hatta tankiha zawjan ghaira zance mafi inganci sai mace ba ta aurar da kanta to ita ko wajen cilastawa budurwa in bata balaga ba babanta yana ice sa da ita tunda ba wayo gare ta ba kamar mai shekaran nan tara ko abin da ya kama da haka in kuma ta ta balaga sun ka ce a bari har aji izininta amma in bata balaga ba yarinya karama ana iya tunda ba su ba su lan maslahar ta ba amma zawara ita ce take bada umarni amma shi ma sai da waliyi ko da ta yarda mun gane wannan ko yawwa to a cikin littafin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam na Umar Salim Bazumul a karkashin wannan aya a safha ta 488 an gane ko zuwa ta 489 wajen illa an yi khafa kamar yadda mun ka kawo ko ba haka nan bane mun ka ce wato abin nan Abu Ja'far da Yakubu sun karanta an yi khafa an gane ko yawa yace to abin da ake nufi alfa'ilu mahdhufun fa'ilin an shafe shi wa huwa al-a'imma sune a'imma limammai kenan ko masu hukunci wal hukam da masu hukunci ko alƙalai aw al mutawassituna ko wanda sun ka shiga tsakanin namiji da mace su don ai shari'a yace ita ko qira'a ta illa an ya khafa kenan damiri ya koma zuwa ga miji da mata ina fata an fahimce ni yawwa to yaba kenan qira'o'in ba su karo da juna ba ya kawo taujihin su kenan nan yana nuna cewa qira'o'in ba cin karo da juna sun kai ba ko ce ta bada wata ma'ana ta daban wajen irabi kuma na ce ka ƙara duba cikin addurul masul fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi shi ma dawowar fa Allah ya ce fala tahillu lahu min ba'du hatta tankihu zawjaha fa in talaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a amma in zanna an yuqima hududallah in dai sun san har yanzu zaman su ba zai yiwa ba malamai suka ce to koda wancan ya sake ta ya mata aure na inganci bai za ta kuma ba don Allah ya ce in zanna an yuqima hududallah kenan in busu sun har yanzu wannan sabanin yana nan kenan dawo su babu ta mun gane wannan da kyau malam misbahu to in miji da mata sun ka haɗe kai an kai aure don su halatta kenan duk suna da laifi da shi wanda yayi din da ita matar da mijin in kuma mijin shi na yi umarni matar ba ta da bata sani ba to in wancan ya take ta to ta halatta ga mijin amma lahin shi na ga mijin in bai take ta ba kuma ta halatta ba in kuma mata ita ta je ta yi auren miji bai da labari don ta kashe shi to kuma laifin yana kanta shi mijin yana iya aure ta mun gane wannan da kyau ko yawa shi yasa kuma waɗansu malamai su gani in dai da bakin miji da bakin matar an kai to auren ba ko da wancan ya take ta bai yi ba an gane ko dan auren shari'a ba ta yarda da an kai shi ba to sai wadansu malamai suka ce a ai auren ingantacce na a zahiri don wani ya aure mace dan ya halatta ma wani ita ai auren shari'a ta yarda da shi a zahiri kuma aure na ingantacce tunda ba zinata sun kai ba sai dai a ce sun aikata haramu wasu malamai suka ce fat tun da dai da wannan niyyar ne auren nan bai yi ba kuma sun ka ce dawowar babu ta koko a ce auren ko yayi to dawowar ita babu ta ina fata ana fahimta ta eh don akwai irin waɗannan abubuwa wasu ma in ma an kai sakin uku an ka kirda a koma yanzu zai suka koma wa junan su su ta su ta shashanci saboda ka san duniya sha'anin ta waya gare shi Allah kai muna tsaki abubuwan mutane wato suna da matsala Allah ya kyauta to madalla yanzu ayar da za mu je a kanta wajen tauji na ilmul qira'at ita ce wato aya ta 233 a cikin suratul baqara an gane ko inda Allah subhanahu wata'ala ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tudarra walidatun bi waladiha ko ba haka ba la tudarra ita ce wato ƙira'a ta jamhur la tudarru ita ce ƙira'a ta ibnu kathir da abu amr da kuma wa da yaqub su sun karanta la tudarru an gane ko abu ja'far kuma ya karanta la tudar bit takhfif an gane ko sauran sun karanta la tudarra mun gane ko yawwa la tudarra ko la tudarru ibnu kathir an gane ko da abu amur da yaqub kina almakki da almadaniya ne tau shi ko la tudar abu ja'far almadani لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ابن كثير يا كرنتا إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير masani ko mun fahimta ba to wannan qira'a ko wannan aya tana bayani ne kan shayarwa ar-rada'a shayarwa abu ne wanda yana da hukumce-hukumcensa a cikin shari'a da tsotsa goma ne daga baya aka maido tsotsa biyar su suke haramtawa kamar in yaro shi na cikin shekarun shan nono ba a fidda shi nono ba to sai Allah ce walwalidatu malamai sun yi magana nan shin alwalidatu idan muka ɗauke shi matsayin alwalidatu duk mace wadda take sunan uwa take ɗauka sunan uwa sawa'an tana ƙarƙashin miji ko ko miji ya sake ta an gane ko sun ka ce kenan nan matakka in tana shayarwa ko tana gidanka to biyan ta za ka yi ta shayar maka da ɗanka saboda sun ka ce alwali za to an ka ce waɗansu malamai suka ce cewa a'a nan alwali datu balaga ce ƙur'ani ya amfani da ita malam misbahu asalin shi wal mutallaqatu matan da miji ya sake su ba su tare da uba su ne ake zancen in za su shayar a biya su saboda yanzu babu igiya aure suka ce abin da yasa Allah bai kira su wal mutallaqatu ba tunda ya fara da wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru saboda nan Allah yana son ya tunatar da uwa ko miji ya sake ta matsayin uwa take kuma in ka ce alwalida nan tabbat uwa shi qur'ani in yace al'ummu ba dole ba sai mahaifiyarka wadda ta haife ka kalima ta ummu wani lokacin kokokka kai take nuta a ba wa amma man khaffat mawazinu mawazinuhu fa ummuhu hawiya kaga kokokkan shi ake nufi wani lokacin wasu malamai suka ce a ummuhu dai uwar shi ake nufi ma'ana yana lazimta wuta kamar yadda ɗaki lazimta mahaifin shi ummu tana nuhin tushe ko asali yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab kaga asul kitab huwa alladhi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat kaga nan ummu ba uwar da ta haihuwa ake nufi ba kuma sai can ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum kaga iyayenku da sun kasha da kuma bai ce walidatukum ba sannan yace mi wa ummahatu nisaikum kaga shirka na ake nufi iyayen mata amma kalima ta alwalida in ta zo tana nufin wadda ta haifar kai tsaye saboda walada yana nufin haihuwa wa walidin wa ma walada cikin albalaghatul qur'aniyya shi yasa duk lafazin ido cikin alqur'ani kai hatara da shi almuhimmu da zance mafi inganci nan walwalidatu ana nufin in an sake su iyaye kina alwalidatu almutallaqatu banda iyaye wanda ba a sake su ba bai yiwuwa kana ciyar da mace ka shayar da ita kuma tana karkashin ka duk bukatocin ta kana yi kuma a ce in za ta shayar maka da ɗa sai ka sai ka biya ta to yurdi'na auladahunna za su sayar da ƴaƴansu asalin shi labari ake bayarwa amma urida bihi al-amru li yurdi'na auladahunna kenan domin da awwal walidatu yurdi'na auladahunna na Allah yana cewa ne kamar labari ne mata iyaye alhamdulillah kaseera suna shayar da ƴaƴansu yarhadikumullahu subhanakum kaga labari yake ba suna shayar da ƴaƴansu amma na a'a umurni ne an kai musu su shayar da ƴaƴansu domin abin yana da alaka da hukunci na shari'a haulaini sace ni kamilaini shekara biyu daga hala yahuluna abu ya kewayo saboda shekara kewayo ta kai wata goma sha biyu wata sha biyu shi yasa ana kiranta sana ana kiranta am ana kiranta haul an gane ko to haulai ne kamilai ne shekara biyu sai ce kamilai ne me yasa ce kamilai ne don a nuna ma in an ce haulai ne yana iya ɗaukar shekara ta ɗaya an shigo cikin ta biyu ba a ciki ba amma a an ba su dama kamilai ne in suna so su yi wata nawa wata ashirin da hudu ba sani ko mun fahimta ba sai Allah ya ce liman arada an yutimma rada'a amma ga wanda yake son ya cika kenan wanda bai son ya cika wanda ba son yake cika ba mi babu wata matsala shi yasa ana hitar da yaro nono tun ma bai kai shekara biyu ba da abin nan an gane ko tun ma bai kai shekara biyu ba ma'ana tun bai cika shekara biyu yana shan nono ba amma in mamashi ta gada ma yana iya yi yayi shekara biyu sai Allah ce to wa alal mauludi lahu yana kan wanda an kai ma haihuwa nan bai ce wa alal walidi ba sai ce mauludi lahu wanda an kai ma haihuwa ya zan ismul maf'ul don in ya ce alal walidi akan uba amma da ce alal mauludi lahu wanda an kai ma haihuwa to nan ya koma kenan duk bangaren uba sun shigo ciki don mi don in an kai ma wanka haihuwa kai ma suka ce an yi muna haihuwa kenan tana yiwa kai babu kanan ka mutu ko kayi balaguro ko ko baban yana na amma bai da hali kenan dole nan ku za ku shigo ciki wa alal mauludi da ga wanda an kai ba haihuwa kaga al'udulul qur'ani bai ce wa alal walidi don a nuna maka cewa kowa zai shigo wannan ciki shi yasa bai ce wa alal walidi ba in ji malamai kuma ala tana nuna mush'iratul lil wujubi dama in ala tazzu tana nuna kamar abu ya zan saman ka kina Allah ya dora maka shi yasa abin da ya zamanto na an dora mana sai kaga qur'ani ko a larabci ko hadisi ana cewa ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ala tana nuna kenan an dora maka in kuma ka kiya kanka kai ma don babu ruwan Allah man kafar fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin wa 'alal mauludi dahu ga wanda an kai ma haihuwa ko uba ko dangin shi in babu uban nan ko ku bai da hali rizquhunna to ciyar da su su alwalida su kenan wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su amma bil ma'rufi daidai gurgudu daidai gurgudu munan yanzu duk abin da ya sa aure yake mutuwa duk abin da ya sa muke samun matsala mu da kanmu saboda muna son mu yi abin da bamu da halin shi bil ma'rufi Allah yake la tukallafu nafsun illa wus'aha Allah ce ba a dora mare ba sai abin da ta iya dauka asalin shi la yukallifu Allahu nafsan ne illa wus'aha tun da wani wuri ya zo haka can karshen bakara ko ba karan bane a cikin ba mu'min yace wala nukallifu nafsan illa wus'aha ko an gane ko can cikin araf ya ce ni wallazi na amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ko ba ka nan bane a cikin tsaraka ce la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha kai Allah mai har da Qur'ani eh to anan dai Allah ya ce bai dora ba in ana son aure yayi kyau tun lokacin da zaka nema aure ka a dora abin da baka ya dauka in an yi aure ma ka a dora abin da baka ya dauka da yawan aure yana mutuwa ne saboda kafin ka yi auren sai an tace ka ka ci bashi da ta zo kuma tana son sai ta yi rayuwar da take so kaga shi kenan dole aure ya mutu ko ko a'a ba a tace ka ba amma yanzu ka aure ta kuma ana son da lalurar tara ta gidansu duk yi za ka yi to da ta takajji ko ta ta gidansu in kana da hali ba laifi ba ne dan mutum ya taimaka ma sirkan shi ai matsayin iyayen shi suke an gane ko amma ya zama to kana da hali to amma galibin mata idan gidaje ne na waɗanda suke alfahari da kansu ko gidajen sarakai ne ko gidajen manyan 'yan siyasa ne masu ganin su wata tsiya ne ko gidajen waɗansu waɗanda suke ci da addini da sunan su manya-manyan malamai ne ko ko waɗanda da 'ya'ya masu kyawu musamman kuma talauci na bugun su ko wani ma ko shi na da arziki sai ka iske ya'yan shi kasuwanci yake da su ka ji kaskanci in ma talaka ne ai ma kaskancin karkarami na amma mai hali ya koma yana kasuwanci da ya'yan shi karshen kaskancin duniya kenan ka ba da ƴaƴanka inda za su zama rayuwa rayuwa ta mutunci to yana daga cikin abin da ke kawo matsala kuma wannan ba aure ba wallahi duk abu ko ƙasa ta ce za ta yi abin da yake ƙarhinta to ta samu matsala shi yasa kada shugaba ya saba ma kai ne da yi mu mutanen shi ƙarya ga abin da muke da shi ga abin da zamu iya yi in kuna zaɓe na ku zaɓe ni in ba ku zaɓe na kuma shikenan in kuma ƙarfi kuka so an gane ku kai da kanka ga kai marayau ka ƙarya da za ka yarda bakin abin da Allah baka da shi za ka aiki da ma'aikata da ba su rinka cin hanci ba kana ɗaukar salar biya na jikka ɗari biyu kana haye ginin jikka ɗari biyu saboda wai sun ka kai ka shiga babban gida a gane ka kana shan AC kana jin daɗi to ina kuɗin abincin iyalinka da 'ya'yanka ana gane ni kaga dole ka shiga cin hanci da cin amana kai kanka amma da ka yarda salar ɗinka biyan ka na jikka ɗari uku ne ka ɗauki gida musamman lokacin tana yawa yanzu ka yi aure sai ka ɗauki gidanka na jikka talatin ku ci abincin jikka ɗari wasu ɗan larurori ya zama to dai jikka ɗari da hamsin sun yi muku wata ɗari da hamsin sai ka aje hamsin don wata larura ka rinka aje ɗari ɗari ko da aka shekara ɗaya ka haɗa miliyan ɗaya da ɗari biyu sai ka sai hili shekara ɗaya ka da miliyan ɗaya da ɗari biyu ka buga birgi shekara ɗaya ka haɗa miliyan ɗaya da ɗari biyu ka gina gida in ma bai ginu ba shekara ɗaya ka haɗa wani miliyan ɗaya da ɗari biyu ƙarshen ta ka ƙari ka koma cikin gidanka ka huta da bauta kakka sayi ritaya ba ka da gida ga iya sun taso ma da mata kana da mata uku ko hudu ga ƴaƴa kuma yanzu baka da gida saboda babu tsari a rayuwarmu kak wallahi in ka ɗora mana yauka duk girman kai asalin shi ka ɗora mana yauka na abin da shi ƙarfin ka ka hi ƙarfin ka shiga mota iri kaza ka hi ƙarfin ka sa sutura iri kaza shi yasa da yawan waɗanda ake mursu gado ƙarshe duke take saurin karewa da iyan manya sun hi ƙarfin kaza sun hi ƙarfin kaza shi yasa ba su koyon ilimi ba su karatu saboda su sun hi kowa in uwayensu sun mutu kuma dan nan halaka ta cin musu kai dan mallan na baka karatu shi kanshi babanka da aka girma shi don karatun da ba dan shi shi na wani na ba muna gane wannan da kyau kakka dora maka ranka kai almajiri na kana iya cin duk abincin da almajiri yake ci duk wanda ya samu kai na girman kai wallahi ba zai iya karatu ba duk wanda ya samu kai na girman kai ba zai iya karatun addini ba zai iya karatun boko ba duk wanda ya samu kai na girman kai ba zai iya koyon sana'a ba duk wanda ya samu kai na girman kai ba zai iya kasuwanci ba mai da rayuwar ka simple ka ninka cin in in kaji sun ka samu halatta na a ci in naman shanu ya samu halatta ne a ci na raguna in ya samu halatta ne a ci to nan da ba a same su ba an ka samu horar shinkafa sai a ci ayi karatu kuma rayuwa ta guji ta yi haka in mijinki bai kawo nama ba to haka rayuwa ta gada sai a ta haka nan amma an ce dole sai miji ya kawo abin da babu to aure na akwai matsala muna gane ku shi yasa dauki kanka duk da halin da ka sami kanka ka tai haka sai ka iska yi rayuwa mai sauki amma ka dole sai an kawo kaza da kaga abu sharuɗa sun yi yawa cikin shi to abin da akwai matsala cikin shi ko ba karan bane la tukallafu nafsun illa wus'aha ko sai ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi walade to nan ne wato taujihin qira'atkin yanzu abu na farko in za mu taujihin su da ayoyi na alqur'ani in ka diba cikin taujihul qira'atil ashr bil qur'an a safha ta 74 sun kace to kenan ibnu kasir da abu amr da yaqub da abu amr da yaqub sune ake kira al-basriyani sun karanta la tudaru bir raf'i to wannan qira'a ta raf'a an hankalta masu yaki ma'ana an yi taujihin ta da siyakin aya siyaki kuma allahiku wanda yaddo baya shine ni na ƙara allahiku dan mutun ya gadi la tukallafu nafsun illa wus'aha wancan la tudaru mabniyun lil maf'ul na shi ma la tukallafu mabniyun lil maf'ul na ba an baci fa'ili ba an gane ko sannan sun ka kawo cewa duk da yake qira'at khabaran fil lafzi labari ne Allah yake bayarwa wal walidatu yurdi'na auladahunna illa annaha talabun fil ma'na ma'anar ta kenan talab ne kenan umurni ne kamar yadda Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kenan wal mutallaqatu liyatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dan idda wajibi ce to nan ma umurni ne amma ba na wajibi ba can wancan na wajibi na tunda idda wajibi ce amma nan ba wajibi wajibi ina fata an fahimci tunda ita shayarwa an ce mace bata yarda ba tana iya bari an gane ko wa in aradtum an tastadiu auladakum fala junaha alaikum in kana son wata za ta shayar in buku sawa abun gaba an gane ko uwar an kace mi wa atamiru bainakum bi ma'ruf ko bai ce wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra sannan ya kuɗi dalili yunfiq du sa'atin min sa'ati saboda wani ya saki mace yana da hali kuma yake taimaka mata kuma ɗani na ga hannu sai Allah ce a dole na kai maka ba da wani abu kaji ɗaya daga cikin ta'lilin da yasa an kace mutum ya bayar mun gane ko to ita ko kira'a da ta ce eh, la tudarra ba kira'a ta ibnu kathir ba an gane ko ba la tudarru ba an gane ko kenan ita la tudarra kamar lamunkin nan tana nufin kamar abin da ake nufi da shi shine in an ka ce la tudarru waggala nafiya ce nafiya alramba mai korewa ce kina an kori amma ma'anarta hani ne an gane ko yawwa amma shi abu jafar da karamta la tudar ba fi'ili ne na darra bane ko a darra fi'ili ne na dara yadiru kamar yadda an ka ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadirkum kaiduhum shay'a ay la yadirkum daga dara yadiruni shi ma la tudar an gane ko kenan sai shi zama to min dara yadiru shi ma nan la tudar tunda an yi sukuni kenan sai su zama to eh, hani ne yayi sukuni sannan an karanta la tudarra nan sai ta zama to la nahiya ce jazima hani ne shine bambancin su kenan waccan nafiya ce labari ake bayarwa amma hani ne la tudar ba a ce la tudaru ba ce an ce la tudar walidatun hani la tudarra ita ma hani kenan waccan mai mai nafi mai bada labari hani take nufi ita ma mun gane wannan da kyau to wannan shine alaka tsakanin waɗannan kira'o'in to amma abin da ya kamata mu gane shine cewa dukkan waɗannan kira'o'in waɗansu sun kace kamar misali da ƙira'a la tudarra da ƙira'ata la tudarru shin mabniyun ne lil fa'il ko mabniyun ne lil maf'ul wannan shine ake cewa al ishtiraku fi sigha malan ko fil wazni ko fil madda bari a juke shi fil madda la tudarru an yi nafiyu ne shin in an ce la tudarru walidatun shin walidatun fa'il ne ko na'ibul fa'il dibo alaramma in an yi fakkin idgami na ra'un nan za a ganewa shin la tudaru la tudarir ne katta cutar in an ce la tudarir kenan sai zama to fa'ili katta cutar in an ce la tudar mabniyun lil maf'ul ne la tudarar walidatun bi waladiha an gane ko to in kuma an dauke shi nafiyu na shi ma haka nan da la tudarra kenan la tudarar ko la tudarir amma shi la tudaru la tudariru ko la tudararu saboda sun kace in an kai shadda in an kai fata'a misali bai ɗaukar fuska biyu a'a da damma din da shadda din da nahyu din da nafikin duk yana ɗaukar abubuwa guda biyu kacin addurul masun ya kawo wannan ko kace la tudariru la tudararu a kira la tudaru la tudarra asalin shi la tudarir ko la tudarar sannan kuma fi'ili in an kai mishi la an nahiya lil jazmi cikin ad-durrul masul can cikin suratu ali imran in ban manta ba yace yana dauka abu uku a larabci in dai la an nahiya ce an gane ko kana iya cewa la tudarra ko la tudarri ko la tudarru duk laraba suna amfani da shi ba dole bane sai in ya zama to nafiya ne ake mishi bamba yace wasu laraba suna iya mishi kasra wasu mishi fatha wasu mishi bamba to almuhimmu dai dukkan kira'o'in ba su karo da juna ba Allah ya hana ita matar ta cutar da uban yaro kuma ya hana uban yaro ya cutar da ita shi yasa sai kawo siga mai ɗaukar biyu la tudarir da la tudarar kar ta cutar shine la tudarir la tudarar ka a cutar da ita dama cikin musulunci la tazlimuna wa la tuzlamuna can wajen riba inji Allah kar ka cutar kuma kar ka bari a cuce ka mun ji tausihin wannan kira'a to kenan wannan shine taujihin wannan فإن أراد فصال ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك حق da ya tabbata akan wanda an kama haihuwa kuma wanda ya gade shi in ya mutu kenan an gane ko to in farada fisalan in sun yi niyyar yayi jariri an taradin minhuma akan yarjejeniya tsakankanin su wata shawarin da shawara fala junaha alaihima ba laifi gare su an gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wata'ala yace وإن, أردت وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إذن كن كنيمي استرضع كما يانمي أشاير رضع ياشا يا سوتنونو كنا استرضع يانمي أشاير دشي طلب كنا nan alif wa sin wa ta li talab istarda'a duk da yake tana dukan ma'ana fiye da wato goma to nan ma'anar shi at-talab kadiba cikin ma'ani al-awzan cikin ilmu sarf in kun ka nemi wadansu su shayar da ku fala junaha alaikum ba wani laifi idan sallamtum idan kun ka miƙa ko kun ka bayar an gane ko ma ataitum bil ma'ruf ibnu kasir ya karanta ma ataitum an gane ko shi na suke cewa bi qasr al hamzi bi qasr al hamzi kenan ma'ana bai ce yayi al hamza qasra ma'ana bai bai yi madda ba ataitum in sun kace bil maddi suna nufin kenan ana ja maddu tabi'i anan kenan an gane ko yawwa ita qira'a ta jama'a wadda kenan ba ta ibnu kathir ba shine ake nuhi da jama'a anan idza sallamtum sai an kace ta dace da wat taslimu la yakunu illa ma al ita'i to min ataitum ka bayar to kaga kuma yana tare da at taslim kenan wannan qira'a kamar ta fuskar siyaki ta dace da da siyakin sallamtum domin sallamtum za ku miƙa ma ataitum abinda kun ka bayar kaga sun ta yi daidai kenan an gani al ita al ita in ka diba cikin taujihul qira'at al-ashr safha ta 74 zaka ga wato wannan bayani an gane ko to ita ko qira'a ta ibnu kathir idza sallamtum ma ataitum bil ma'rufi ko ba haka nan bane yawa to kinan ma ataitum ma ji'tum wa fa'altum shi qira'a ta ibnu kathir kamar in kace ma ataitum abinda kun ka zo da shi kinan ma ataitum bihi an gane ko abinda ka zo da shi kenan kun baka ibada in baka zo da shi ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa ko ma fa'altum domin ana cewa ata wani lokaci tana nufin ya aikata ban sani ko mun fahimta ba yawwa kalima ta ata tana da ma'anoni daban-daban ka diba cikin wato alwujuhu wannan za'ir na imamu damaghani dan akwai alwujuhu wannan za'ir da yawa akwai na cikin ilimin hadisi akwai na cikin ilimin qur'ani fassarar ƙur'ani kuma akwai na cikin ilimin wato fiƙihu an gane ko yawwa cikin fiƙihu ma akwai shi kenan kaga yanka ce alwuju gara a faɗi ko cikin wani fanni ne da kuma littafin to ma dalla kenan babu laihi idza sallamtum ma ataitum qira'at ibn kasir in kun ka mika abin da kun ka zo da shi ko ko abin da kun ka aikata kenan nan yana nufin ku aikata ku bayar da kuɗi domin ita kanta bayarwa ai aikatawa ce aiki ne ko yawwa to wannan kenan ayar da za mu ɗauka cikin taujihul qira'at ita ce aya ta wato 236 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa babu laihi gare ku an gane ko in kun ka saki mata sai ce malam tamassuhunna an gane ko matukar buku shafe su ba imam hamza da kisa'i sun karanta malam tumasuhunna to malam tamassuhunna kaga yana nuna matukar buku shahe su ba to wannan kira'a ta wato hamza da kisa'i da khalaf tumasuhunna an gane ko da ƙira'a ta tamassuhunna ƙira'a ta jamhur kowace daga cikinsu an kawo mata hujja da inda ta zo wajen da ƙura sun kai ittifaki ita masa ya masu ko ƙira'a ta jamhur malam tamassuhunna an kafa mata hujja da tamka inda Allah subhanahu wataala faɗa walam yamsasni bashar ko ba ka nan bane wannan walam yamsasni bashar ya zo a cikin suratu ali imran ya zo kuma a cikin suratu maryam to kaga walam yamsasni daga masana malam ta masuhunna shi ko qira'a ta hamza da kisa'i da kisa'i da khalaf malam tu masuhunna an kafa mata hujja da qira'a min qabli an yatamassa ko ba kadan bane tamassa kaga daga tumasuhunna ne an gane ko kenan sai ya zamanto fi'ili ne na shaha wanda an ƙara mishi alif domin massa sulasi ne asalin shi masa sana yamsasu yamassu kenan yamsasu shi kuma masa asalin shi masa sani mislu qatala an gane ko ya tamasa asalin shi ya tamasa sani kamar ya taqatala wanda so, a ilmu sarfu kenan to yanzu menene taujihin wannan sai malamai sun kace to kenan in an kace masa duk da yake mu- an hankalta ma namiji ko ɗai daga cikin tunda wani bi- wani lokaci fil ghalib namiji shine yake nuna bukatar shi zuwa ga mace mace galibi tana boye bukatar ta zuwa ga ɗa namiji ko da tana bukatuwa zuwa gare shi sai dai in ta neme shi da ko a ce in ba matar shi bace ta neme shi da dinar son ya kama ta ko kuma a ce a'a matar shi ce amma tana yiwuwa in ka ga mace ta nuna bukatar zuwa ga ɗa namiji abin yayi nauyi sai an kai amfani da tamassuhun da saboda namiji galibi shi ke nuna ma mace eh, yana son ya shafe ta shi ta ita ko qira'a malam tumasuhunna kenan nan saboda musharaka ne lokacin da jikin namiji lokacin da namiji ke saduwa da matarsa fatar jikinsa tana gogawa ne da fatar jikinta sai an ka hankalta mu kenan akwai goguwa ta bangare guda biyu ina fata an fahimce ni yawwa kenan matukar tamassuhunna ba ku shahe su ba tumasuhunna matukar jikinku da nasu bai gogi juna ba ba a goga ba to wannan aya tana bayanin cewa eh, eh, kenan sai Allah subhanahu wata'ala ce wa matti'uhunna ko ku jiyar da su dadi akwai ahkamul fiqh an gane ko shin tamattu'i sai mace da eh, an ka aura wadda an ka sake ta ba a shahita ba ita adda tamattu'i ko ko hadda wadda al-madkhulu biha akwai maganganu da dama in ka diba karkashin littattafai na ayatul ahkam zaka ga bayani ka diba cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi da kuma Nizamud Durar fi at-tanasub eh, fi at-tanasub bain al-ayati was-suwar na Imam al-Biqai a can cikin suratul ahzab wajen eh, fata alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila ko kuma ka diba cikin ayatul ahkam karkashin wannan aya tamatti'uhunna ko duk inda an ka bayanin tamattu'i wani lokaci oh, sai kaga sun kawo wannan bayani akwai maganganu da malamai da komi da komi wanda na dan baka misali na to kenan babu laihi ku saki in kun saki mata ba ku shahe su ba au tafridu da hunna farida kuma ba ku yanke musu sadaki ba an gane ko wannan shi ake kira eh, nikahu tafwid auren tafwidi mace ce mutum ya aure ta bai yanke mata sadaki ba sai an ka ce to daga baya za a zamna a yanke mata sadaki babu matsala ana yin haka nan sai a zamna a yanke mata sadaki shine malaman fiqhu galibi suke cewa irin wannan in an samu sabani sai a kuma zuwa ga sadaqul misli eh sadakin tamka irin ta a yau nan yanki nawa na aka biya aka biya sadakin ta ko wace mace mutanen yankin kaga urfu ya shigo nan anan an gane ku su sun san irin waggaga irin daidai sadakin ta ko ba ka dan bane yawa shi as-sadaqul misli to irin waɗannan kenan in mutum ya aure mace bai shafe ta ba kuma ba a yanke mata sadaki ba kuma sai sake ta to ba ta da sadaki tunda bai shahe ta ba amma wa matti'uhunna to tana da tamattu'i amma wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna an gane ko in kun ka sake su kafin ku shafe su wa qad faradtum lahunna farida yanzu kuma kun yanke musu sadaki kaga nan ba ai tafwidi ba to nan fa nisfu ma faradtum nan tana da sadaki zafi rabi illa an ya afuna to nan ya afuna zamiri ne na mata fi'ilin nan zuwa ga mata ne ba ya afuna yana kuma ne zuwa ga maza ba sai in su sun ka yafi yawa mace in ta yafi aw ya afuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko ko wanda igiya aure take hannunsa wasu malamai suka ce nan miji ake nufi wasu malamai suka ce waliyan aure ake nufi to dukkan su yasu duk alaihi uqdatun nikah domin shi waliyi kafin a aura ai ga hannun shi take miji kuma bayan an aura shi ma ga hannun shi take an gane ko kenan kowane ya hankalta ba wani to kuma in an kai sakin har yanzu dai dukkan su kowane ba a iya cewa babu eh, abin tun da shi wali inda bai yadda ba da ba ba ba za a daura auren ba kenan in ita ta gada ma ta yafi ta ce a rabin na yahi mishi tunda da ma ba mu yi saduwa aure ba an gane ko amma galibin wannan kahin a kai ta saboda in har an kai kai ta gida ne ko bai kwanta da ita ba ba a yarda sai an ba ta sadakin ta don shi na iya ƙarya tana iya ƙarya ba a san abin da ya faru ba ba a sa namiji da mace cikin ɗaki guda sahiya ta wayi kuma a ce a'a ban shahe ta ba ya shahe ta nan in dai an kai ta gida ne magana ta ƙari in dai sun kwana ɗaki guda an gane ko shi yasa malamai nan wasu ka tafi cewa miji ake rufi wasu ka ce kuma waliyi ake rufi amma an kalta mace yakin alladhi da yakun tunda bayan an daura aure ne to ana iya cewa miji ya hihitowa a fili kuma bai hana shi ma waliyin ya ɗauki wannan shi yasa Allah cewa an ta'fu aqrabu littaqwa ko yafe shi ne wanda shi to shi wannan malam tamassuhunna ina fata an fince ni shi ma nan wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ina fata an fince ni shi ma nan an tamassuhunna waɗancan sun karanta an tumasuhunna shi ma dai duka haka nan da kenan masana an ka an karta ku kun ka shafe su tumasuhunna ma'ana kenan fatar jikinku da fatar jikinsu sun haɗu to da Allah ce wa matti'uhunna ku jiyar da su daɗi shin tamattu'in nan al'amru lil wujubina ko lin nadabi akwai sabani wajen malamai wanda sun kace lil wujubina sun kace domin umurni in ya taho yana nufin wajibi wanda sun kace lin nadabina saboda an ce haqqan 'alal muhsinina kuma haka nan bane yawwa da kuma haqqan 'alal muttaqin sun kace to kenan wannan ya nuna cewa ba wajibi ne amma wasu malamai suka ce wajibi ne in dai kana da hali sai kai to da Allah ce 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu kalima ta qadar imam abu ja'far al-madani da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi da ibnu zakwan abdullahi ibn zakwan kinnan rawi ne na wato abdullahi ibn amir da kuma hafs shi ko rawi ne na asim sun karanta qadaruhu sai sun kai mara'un fataha wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu ku da su dadi 'ala al-musi'i wanda adda yalwa mai wadata qadaruhu ya bada gurgurun shi wa alal muqtiri qadaruhu shi ko talaka muqtiri kenan dan da jin akwai tawaya ciki walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ko yuqtiru qira'ati akwai su ka gani daga dan mai mai tawiwa na ana anan al muqtiri ba ana nufin shine tawi ba anan a ana nufin dai bai da hali kuma Allah ya ce wa fa amma al insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idza wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu kaga Allah ne bai bashi ba kuma in bai bashi ba jarabawa ce ba don Allah talaka bane ba ran Allah talaka bane ko ko Allah baya son mutane da wadata an gane ko yawa to qira'a ta waɗanda su ne sun ka karanta qadaruhu qada qada sauran qurra kuma sun karanta alal musii qadruhu qadruhu sai sun kai mata sukuni kalkala zakai akwai bambanci tsakanin kalkala da fatha kaga qadaruhu fatha ne qadruhu kalkala ne to waɗanda da mun ka faɗa hamza da kisa'i da khalaf da abu ja'far da Abdullahi bin Zakwan da Hafs su sun karanta qadaruhu ina fata an fice sauran kuma sun karanta qadruhu to dukkan su dai yana nufin wato gwargwado sai malamai sun ka karanta ma kowace sun ka kafa ma qira'a kowace da nata wuri sun kai taujihin ta da alqur'ani ita qadar sai sun ka kafa hujja da ayat da ta zo cikin suratul a'raf suratul ra'd anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha dukkan sun karanta bi qadariha kaga nan mai mai fataha ne sannan ita ko qira'ata sukuni ita ko an kafa mata hujja da irin kalmomin da sun kazo cikin ta masu sukuni na wato dalun kenan misali wa ma qadarullaha haqqa qadarihi kaga nan sukuni wannan kuma kala biyu ne wa ma qadarullaha haqqa qadarihi a cikin suratul zumar والارض جميعا قبضته يوم القيامه akwai irin shi kuma ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay a cikin suratul an'am to duk dai kalmomin kaga kowace ta zo da wato tamkarta ko ko akwai inda qurra sun ka karanta da shi a taujihin ta wato a alqur'anance ina fata an fahimce ni duk ma'anar su guda ne babu wani bambanci da wanda ya karanta qadruhu da wanda ya karanta qadaruhu gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya baka to yan uwa ina ganin ga dukkan alamu nan ya kamata wato mu dakanta wajen waɗannan ayoyin da ya magana na tamattu'i akwai ayatul ahkam littattafai da malamai suka rubuta ayatul ahkam suna da yawa akwai qadima akwai hadisa mas'ala in ka ji tafi ce kana kuma cikin su kaga yadda malamai suka yi bayani da kuma hujjojin kowa da wanne ne zaka dauka domin shi ilimi ya gade ka kalli ra'ayukan malamai kaga dalilansu da suka kafa da tabbata kuma dalilan da kuma cikin su wanne ne in ana iya jam'u a hada in ba a iya jam'u sai a rinjayar da wata magana akan wata magana da dalili da hujja nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala gafarta muna in kuma ka diba afwan wajen taujihin wagga ayoyi da ni karanta malam tamassuhunna da alal musi'i qadaruhu da kuma wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ko tumasuhunna duka كديبة القراءات وأثرها في التفسير والأحكام نا شيخ عمر سالم بازمول الصفحة ta 897 nan ya kawo bayanin yadda ake taujihin su subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh